أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine azadu wal matiya sharh kitab az-zuhud wal wasiya zan mu tashi harful aini babi na gomiya tara da abin da gomiya tara da tara da riba ɗaya kenan akwai mai matani ba ni matani inda karanta harful aini malam yake cewa rahimahullahu ta'ala li kulli tafarruqid dunya ijtima'un wa ma ba'da al-manun min ijtima'i firaqun fasilun wa nawan shadunun wa shughulun la yulbisu lil wada'i wa kullu ukhuwatin la budda yawman wa in tala al-wisal ila inqita'i wa inna mata'a dunyana qalilun wa ma yujli al-qalilu min al-mata'i wa sara qaliluha harjan asiran tashabbasa bayna anyabi sibai harful gaini yace wa lam yadlub ulul qadri fiha wa izzun nafsi illa kullu dagin yace wa inna lan nafisa min al ma'ali falaysa li mulki hadibul masagi idza balagal muradu ulan wa izzan tawalla wa muhala ma al balagi ka qasirin qad tahaddama hafatahu idza sara al bina'u ila al faragi aqulu wa qad ra'aytu muluka asrin ala la yubgina al mulka illa kullu bagin la yubgina al mulka illa kullu bagin yawwa na karanto harafin na gaba tana yiwa mai hashi saboda wannan ba wata kalma mai wahala duk kalmomin sun gabata a sharhin ma bai da yawa malam yake cewa li kulli tafarruqid dunya istima'un li kulli tafarruqid dunya dukkan wata rabuwa ta duniya lahu istima'un tana da haduwa in an rabu da wannan a nan garin an gama a wani guri an gama a wani guri an gama a wani guri azumi nake ba yace wa ma ba'adal manun min istima'i amma bayan mutuwa babu wata haduwa duk wata rabuwa ta duniya da za a yi za a rabu da wani guri kaza amma wata ran ku kwatse wajen shekara kaza ba ku gamu ba wata ran wani dalili yayi ku gamu amma rabuwa ta mutuwa yace laisa laha istima'un babu haduwa bayan ta sai dai in kai ka tarda shi lugatul bait almanun ita ce almautu bayanin ta ya gabata inda malam yake cewa saya alamu hina tafayuhul manaya ma'anar bait abin da yake nihi dukkan wata rabuwa ta duniya yana yiwa a gama a wani gurin daban amma rabuwa ta mutuwa har abada babu haduwa tare da mai rai baiti na ɗari yake cewa firaqun fasilun rabuwa ce wadda ta kasance abin nan mai rabawa wa nawa shadunin kuma bulaguro ne mai tsananin nisa yace wa shugulin kuma shagali ne la yulabbisu bayya zama lil wada'i mutun yayi bankwana mutuwa idan ta taho babu zancen tsaya da Allah yi bankwana da suwa ne ma'ana lugatul bait da yace nawan nawan shadunun yace nawan ai shine safar huwa nawan yanwi inwi nawan fa huwa nawin ai nawa shakhasu tahawwala min makanin ila akhar kaga nawa sai mutun ya doka cewa nawa fulanin kaza ya darmuniya shi ko ba nan niya bane ba na abun nan ne na bulaguro ne safar ne kuma gashi a cikin wake-waken larabawa mu'akir bin himar yake cewa fa'al qad asaha wasta qarrabi hannawa kama qarra aynan bil iyabil musafiru kaga wasta qarrabi hannawa bulaguro ya tabbata da shi adirma yake cewa azanan nawi bainunatun zallat minhu kamurijil mudami annawi dan bulaguro al musafir wani yake cewa aqulu aqulu wa qarna'at bina gurbatun nawa aqulu ina faɗa wa kada hakika gurbatun nawa bakunta ta bulaguro na atbina ta yi nisa da mu shaɗun ai ba'id wa nawan shaɗunin bulaguro mai nisa shine yace ba'id wa yuqalu ana cewa shaɗana an kaza yashdun shudunan fa huwa shaɗin wal mafa'ulu mashdunun anhu ai ba'idun an an ce mashdun abin da yayi nisa wa minhu daga nan ne ma aka ba shaidan suna dan saboda yayi nesa game da gaskiya da rahama Allah shaidan ana nihin kawo manisanci wa shaɗanu shine alhabulu tsawilu shadid igiya mai tsawo mai kabri alfatulu yustas qabihi wadda ake shayar da dabbobi da ita ana dar mai dawakai jam'in ta shine ashdan an tara ta bani shaddar yake cewa wa gairu nawafizin yakhrujun minhum bid'an mislu ashdanir rakiy ashdanur rakiy a rika sa maza aviyan ya ce misila ashdanun raki ashdanun raki igiyoyi na yar kururubai karamar rijiya ibn rumi yake cewa zirhu bila shadanin ridhu bila shadanin in kunta warida agnal furata ba'da saqi an shadani ashadan da shadana eh wa qala aidan kuma yake cewa la in kana gaibuka li hakaza fala zalta minni bidarin shaduni darin shadun gida manisanci ma'anar baitin ma'anar baitin yace abin da yake nihi ai rabuwa ta mutuwa shine bulaguro manisanci wanda yake rarraba tsakanin mutane kuma shagali ne wanda bai saurara ma dan adam cewa yayi ban kwana da ƴan uwan shi da makusanta dan Allah yana cewa idan ajalin su ya zo ba a jinkirta daidai da sa'a guda ko a gaugautar baiti na 101 al-imam yake cewa kullu ukhuwatul la budda yawman dukkan wata ƴan uwantaka babu makawa wata rana ilan kiba izata ba zuwa ga rabuwa wa in ɗalal wisali ko da haɗuwa ta yi tsawo duk tsawon haɗuwa da kuka shekara aru aru kuna tare da wani to ka tabbatar akwai ranar da zata zo za a rabu ma'anar baitin dan babu kalma mai wahala cikin shi ai anna kullu ukhwatu nasu fi hadhihi dunya ana nufin cewa dukkan wata ƴan uwantaka ta mutane a cikin nan duniya zata yanke ko da ta yi tsawon haɗuwa dan saboda duniya gaba ɗayanta gidan yankewa ne ba gidan tabbata ba shi yasa nawawi a muqaddima ta riyadi salihin yake cewa mashara'un fi samin la mawadin dawam fali haza kana al-aiqaz min ahli humul ubbad duniya mashara'un fi samin mahada ce ta rabuwa la mawadin dawam ba guri bane na dawama baiti na 102 al-imam yake cewa inna mata'ad dunya na qalilul lalle jin daɗin mu da duniyar nan ɗan kaɗan ne ya ce wa mayu judul kalilu minal mata'i ɗan kaɗan ko ba zai amfani ba a cikin jin daɗi duk wani jin daɗin da aka ce ɗan kaɗan ne bai da tsawo babu amfanin da zai yi lugatul bait ya ce yujidi ayyan fa'u bayya amfanarwa ana cewa ajida yujidi ajidi ajidi shine fi'ilul amr kin shi ijda'an ko kuma mujdin ijda'an kenan masdar kin mujdin kuma mai yin abun mafa'ulin shi mafa'ulin shi kuma shine mujda aina fa'a albawar da yake cewa fawa asfan iz laysa yujdi ta'assufan alama dawahu ad-dahr min inshinar ragadu yace fawa asfan iz laysa yujdi ta'assufan ya bakin ciki na lokacin da bakin ciki baya amfani yujdi ma'ana lokacin da baya amfani albawar da yake cewa lisanuddin al-khadib yake cewa malakna amimal jud sanhan nada ajda min al-wabil aw anfa kaga ajda can karshe ce anfa arra'in namiri yake cewa abukan lazi ajda alayya bi nasrihi fa askata anni ba'dahu kullu qa'ilin ma'anar bait mata'ud dunya qalilun min al-mata jin dadin duniya dan kadan ne cikin jin dadi daga cikin shi kuma dan kadan bai wadatarwa Allah yake cewa qul mata'ud dunya qalil kace musu jin dadin duniya dan kadan ne a lahira ita ce tahi ga duk wanda yayi takawa kuma yake ba za a zalunce ku ba ko mun kadan ko daidai da fatar dabino ai babe na 100 abin nan 300 baiti kai yace wasara qaliluha harijan asiran yace madajin dadin ta dan kadan ne kuma wa qaliluha dan kadan kin nata sara ya koma arijan mai kunci ne asiran mai wahala yace tasabbata bayna an sibai siba tashabbasa ya wawwatsu bayna an yabu sibai a bakin a bakin zaga ta namun daji dan kadan kin ma amma kuma sai an yi gumurzu ake samu shi jin dadin na duniya yana bakin namun daji ba haka ba kawai zaka ɗauko shi fasaha ce ta malamai lugar baiti yace harijan ai dayyikan ana ce harija ya haraju harajan fa huwa harijin maf'ulin shine maharujin ilaihi inda Allah yake cewa man yurid an yudillahu wanda Allah yake so ya batar da shi ya ja'al sadarhu dayyikan harajan yace ka annama ya sa'ad kaga ya sanya kirjin shi dayyikan harajan babu ta'kid ne kawai kunci kuma mai kunci ana cewa a cikin kira'a ce harijan ko harajan bi kasri ra'i ibn rumi yake cewa mallazi yu'minu al-musii'u ila al-muhsinu man yajhaluhu iza harija iza harija al-khadi'a yake cewa harijan yulawizu bil kinasi ka annahu mutawwifin hatta sabahu yaduru wannan duka wani tsaya sharhin bait kawai mahallu shahid muke bukata wani tsaya an zan mu tsaya sharhin abiyat din irin wannan da suke gittawa zan mu bata lokaci da yawa وقال شريف المرتضى yake cewa kada ada sadri minkum dayikan harijan wa kana min qabl kharajtu munsharihan yace kharibtu munsharihan tashabbasa shine ay tamassaka tashabbasa shine kamu damka ana cewa tashabbasa ya tashabbasu tashabbusan ay tamassaka fa huwa mutashabbusun maf'ulun shi mutashabbasun bihi alwa'a'u dimashqi yake cewa kam tashabbasa bi yawmur rahil duhan wa admu'i mustailatun wa admu'uhu wa kam nawa nawa ne tashabbasa bi yawmal ya kama ni ya gamu da ni yawmal rahilin larar rabuwa duhan da hantsi wa adumu i hawaye na mustaqillatin suna ta zubowa adumu a haka nan hawayen shi abul huda asayyadi yake cewa la tashabbusa fi azyal dawlatihi illa istamallatin nada min khairul mustalimi nan wala tashabbusa wala tashabbastu ban kama ba fi azyal dawlatihi cikin geza ta daular shi daula kamar ake cewa daulatin Niger daulatin Nigeria daula daga dala ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas dan batta tsayawa a ga mutum daya ta juya ne wancan ya amsa wancan ya aje wancan ya amsa wancan ya aje sai aka samu ta suna daula dan saboda juyawa take yace al'anyab shine jam'u nabin wa huwa sinnu bi janibir ruba'iyya walil insani nabani dan adam yana da annab guda biyu hakoran da ake cewa annab zaga guda biyu ana jam'in shi akan anyab da nuyub sa'alab yake cewa afirru hizara sharru wa sharru tariki wa adanu fi anyabihi wa huwa kalihu ibn al-mu'taz yake cewa musahadun fi zalamin layl awahun adathu lid-dahr anyabun wa afwahu majnunu laila yake cewa da qad hamarat aidiz zamani madiyati ala markabin musta'dilun nabi wa zufaru ma'ana albayt anna hadha alqalil min mata'id dunya yace wannan dan kadan kin na jin dadin duniya fa huwa dayyukun asirul wujud ma aqillatihi yace mai kunci ne kuma mai wahalar samuwa duk da kadan kin nashi fa huwa mutamassikun bayna anyabu siba yana rike a bakin zagata zagata abun nan namun daji wa huwa kinaya an su'ubatul husuli alai kawai ki alkunya ce ke mana cewa abin da yana da wahalar samuwa li anna nasu yatakalabuna alai dan mutane suna ta karnukanci akan shi in neman kuɗi ne zaka yi wanda suke nema suna gabanka in neman mulki ne wanda suke nema ga sunan gurin ana ta gwagwarmaya da su wancan ya gehi wancan wancan ya zagi wancan wancan ya yi kaza duka duk da kaɗan kin shi amma wahala gare shi na gaba bai yi da na gaban ma bai da abin nan bai da wahala ko yawa bar mu karanta shi harful gaini baiti na 104 al-imam yake cewa wala mai dulub ulu wal qadr fiha wa izun nafsi illa kullu dagin cikin duniya nan duka yana game da wancan ne wala mai dulub ba ne ma ba ulu wal qadri girman daraja fiha a cikin duniya ba mai neman girman daraja cikin ta wa izun nafsi da girman kai illa kullu dagin sai dukkan wani mai dagawa mai shishigi lughatul bait izun nafsi shine al-kibar kawai girman kai ɗagin mina ɗuguya ne ya ɗaga ya ɗuga ɗiɗuga ko ɗuguyanan ko ɗagayan fahuwa ɗagin tajawuzul haddi fil isyan wuce gona da iri wajen sabo Allah madaukin sarki yake cewa Musa izhab ila fir'auna innahu ɗaga ya wuce gona da iri wajen saban Allah yan ya wuce haddi ya kira uluhiyya ma yi da awakenin shi dole za a kira shi da cewa ɗaga abul tahiya yake cewa ɗagan nasu hatara aitul labiba fi gayyi ɗuguyanihi ya amihu ma'anar bait ma'anar shi shine babu mai neman daraja madaukakiya da wata alhurma da wani girma a cikin duniya sai wanda ya wuce iyaka wajen saban Allah Allah yake cewa inna fir'auna ala fil adi wa ja'ala ahlaha shi'a fir'auna ya daukaka aban kasa ya girman kai aban kasa ya sanya jama'a mutanen cikin ta kashi kashi baiti na 105 malam yake cewa inna lan nafisa min al ma'ali shi mutum mai neman duniya koda ya samu mai tsada min al ma'ali daga cikin abubuwa madaukaka falaisal mulki haɗibul masagi to mulkin duniya bai da daɗin haɗiya lugatul bait al masag yace al ibtila shine haɗewa asaga yusigi yusigu asigi asiga kai isagatan fa huwa musigun mafa'ulin shine musagun asaga da'ama asaga sharaba ai saga huwa jadahu sa'igan ya same shi da daɗin haɗiya ya haɗe shi da daɗi Allah yake cewa ya tajarra'u huwa la kadu yusibuhu yana kwankwada shi ba zai ji dadin haɗiye shi ba ga duk da yana tajarru'in amma babu dadin haɗiya Abul Utahiya yake cewa rubba zina'amatin ta'arrada minha ha'ilun bainahu wa bainal misagi ma'ana albayt yace walau nala da a ce mutun ya samu kadari da darja mai yawa madaukakiya cikin wannan duniyar to abin da ya samu na duniya nan da mulkin nan da dukiyar nan ba dadin haɗiya gare shi ba duk wanda muke gani cikin masu mulki da masu shugabanni duk da abin da suke tare da shi na gininnuka da motoci na alfarma duk wannan bai musu amfanin komai don saboda sun kau da kai game da zikirin Allah sai Allah ya sanya musu ma'isha danka rayuwa mai kunci cikin zuciyarsu tana cike da kunci talaka yana zaman shi lahiya sharau zai ga suna wucewa cikin mota da AC da wannan yana cewa sun huta wannan bai san ban aka bincika jin daɗin da ke cikin zuciyarsu ko ɗaya bisa ɗari bai kai nashi ba yana tahiya hankalin shi ba ma akan shi yake ba gidan shi ma bai yarda da gidan shi ba sai ce shi yasa muke ganin cikin dauloli na turawa adadin wanda suke kashe kansu kullun yana yawa ba tare da sababi ba idan an bincika sai a gani cewa mai hali ne babu babu talauci ko ɗaya sai dai sababin kawai ya kau da kai gami da zikirin Allah ya kau da kai gami da Allah sai ya sami shi rayuwa mai kunci wa man arada an zikiri fa inna dahu ma'ishatan danka yana da ruwa mai kun sai Allah ya ce wani hashiruhu yau mal kiyamata a ama shi yasa malamai suka ce wannan ma'ishatan dan kakin a nan duniya ne Allah yake nihi ba lahira ba dan da adafi yayi kuma fa sai ce wani hashirhu yawmal qiyamati ama kuma gobe kiyama mu tada shi a makaho kenan ka ga nuna cewa ma'isha dan ka ba ita bace ba a lahira bane a duniya ne ga turawa suna cikin abubuwa na alfahari na jin daɗi a amerika yanzu a bana da aka yi bincike ita ce ta ƙasar da kowa sai kashe mutum wanda ya kashe kanshi ya rataye kanshi ba dalili ba sababi a bincika a je a bincika yan uwan shi babu wata matsala matar shi babu wata matsala gidan shi babu wani matsala ko wani bashi ya mushi yawa an bincika a ga kuɗi sun wuce misali motocin ga sunan yana da komi na jin daɗin ya haɗa amma su kasa gano meye sababi har yanzu ba su san meye sababi mu kuma mun san meye sababin eh dai ba sun yarda ba sun yarda ba da sababin ba jimawa na a bana a tekun Legas sai da aka kai kamera aka sa saboda adadin masu zuwa suna tsalle suna fada su kashe kansu yayi yawa kawai gani suke rayuwa ta musu kunci gwada su je su hada shi ko kawai kawai da kai ne babu Allah gabansu ba Allah gabansu shi ya jayo musu wannan baiti na ɗari da shidda malam yake ta za balagal murada ulan wa izzan yace tawalla wa zama halma albalagi lokacin da mutum ya kai almurada wajen abin neman shi wajen ɗaukaka da daraja tawalla kawai sai abin ya bada baya wani mahalla ya ruguje ma albalagi tare da isa da yana samun abin kawai kuma sai ya ruguje ya koma baya ya watse id mahalla shine talasha wa faniya ya watse ya abin nan ya kare ana cewa id mahalla yad mahallu id mahilil id mahilla id mihilalan fa huwa mudmahil abin da yake yaje ya wargaje abu dauda ru'asi yake cewa mata ya qultan fa'ul aqwam fa qawlatuhu izad mahalla hadisul kuzabu walla labid ibn amir yake cewa dala qarnu shamsa lamma talat fa iza hadara al-layl id mahal id mahal ma'ana sai ruguje wa argaji ibn rumi shi ma haka yake cewa cikin baitin shi falamad mahallal layl zal na'imuhu falam yabqa illa ahaduhul mutawahhim ma'ana baitin yace walau balagal insana muraduhu min al da ace mutun ya kai abin da yake so na samun daraja da daukaka da girman kai na duniya to wani wuni zaka ga duniyar nan ta bashi baya ta bar shi kamar ma ba shi bane wanda yake mai kaza da kaji ana cewa wancan ai da tsohon mai kudi ne da tsohon mai kaza ne baiti na 107 yace ka kasrun tahaddama min hafa tahaddama hafa tahu idza sara al-bina'u ila al-faragi misalin mai neman duniya wanda har ya tattara ta ta kubuce ta bar shi ko kuma shi ya huta sha'aninta idmi hilal kin ba wai sai wannan ba rushewar ta bata ya rasa ya zama matalauci matalaka ba ko mai mulki ne an sabke shi zai kai matsayin da yana bisa mulkin ko kuma yana cikin mai halin amma kuma bai san daɗin shi ba babu wani ɗanɗanan da ya sani bai ma san abin da yake ciki ba ya ishe shi ya isa ran shi saboda tsuha za ta tarro shi ya ce ka kasarin kamar baini ne ta haddama kar ta haddama hafatahu wanda geba gabba shi ta dutta abin nan dutta abin ga kewayen shi di ya rushe daga nan kasa di ya cinye ya rurrushe ya rurrushe idza sara albina'u ila alfaragi lokacin da ginin ya kai karshe bayan ka riga kana ta ginin ka kana ta yin tsawohe da ka kai an yi rihi kana sabkowa ka ganan kasa dutta kamar irin yadda cin ruwa yake yi ita rarike kenan kawai zubowa zai kuma babu yadda zaka yi da shi to na duniya haka ne ya ce hafatahu ai ɗarfahu gehen shi wa hafatu shai shi ne hafatahu ɗarfahu wa janibuhu ya ana jam'in shi akan hafat da hawafin a sharifin muta yake cewa wa ka anna qalbi ha ghairu muqalliqin yace muli'at bi qurbika hafatahu wajiban hafatahu ma'anar bait ai misalin dan adam cikin neman muradin shi na nan duniya da tsawon guri a cikin duniya da kuma ajalin shi gashi yana kusa kamar misalin baini ne wanda katangogin shi da genan shi da ginin shi yana ta gini amma katangar ƙasa tana ta wannan shi kuma wala yubali bil imkanil muhadim ko aka bai kawo ba ƙasar da take rushewa ya gani tana ta rushewa ƙasa amma ba ruwan shi kawai shi ginin shi sama yake ta dora yace walau fahima da ya fahimta la ataba nafsa fi bina'in yan hadimu jami'an fin nihaya ba zai ba kan shi wahala ba akan ginin da a ƙarshe duka zai ruguje ya zubo gaba ɗaya tunda ƙasa ce take cinyewa baiti na 108 a ƙulu wa ƙadar ayatu muluka ƙasarin ya ce ina faɗa haƙiƙa ni na ga wasu masu mulki masu mulki na zamani ya ce ala kusa wannan wai da nake faɗar magana wannan dan na gani ne masu mulki da yawa haka ta kai su an yi dogon guri an yi nisa an haɗa duniyar a ƙarshe sai ta wargaji ko tattara ta hiye shi ya barta da yaƙi da ya so kuma ya ce ala ku saurara la yabqina mulka ba mai neman mulki na ɗagawa illa kullu bagin sai dukkan wani azzalimi bulgatul bait ya bigi na ayyad dulubu ana cewa baga ya bigi ibigi bugu ya tanfahu wa bagin wal maf'ul mabgiyun Allah yana cewa khalidina fala yabghuna an hahi wala khansa'u take cewa fa qumi ya safiyati fi nisa bi harri shams la yabghina zulla ma'an al bait abin da yake nihi ayar a shehu muluka asari malan ya ga masu mulkin zamanin shi wa annahu la yatlubu minka fil galib a galibi ba kowa ke neman mulki ba sai azzalimi kuma ha'intacce kaga wannan yadda malam yake faɗa galibi yake nihi in ba ni ba ga annabi ga annabin Allah annabi Yusuf ta yi anni ala khaza'inil ardi ka sanya ni akan taska ta ƙasa lokacin da in wani bai fahimta ba annabin Allah sai ya ga cewa wannan annabin in ba kamar kafurai zai ce akwai hadama daga cewa an hudda shi daga gidan kaso sarki ya ce mishi kana mai darja a wajen mu kawai ce a bani ministan kuɗi daga nuna mishi makana da darja to wannan annabin Allah ne ya wuce a ce ya nemi mulki don saboda ya ga wannan matsala ita ce suke da babban matsala su da ta hana daular su ci gaba ita ce wannan janibin wannan bangaren shi suke da matsala sai ya amsa don ya gyara musu kuma da ya amsa ku haka ta kasance ba don ya ma kanshi ba na ce wa haza fi asri wannan a zamanin malam ne fa kaifa ma na hanu fihi yawm fi hazihi duwal yaya muke fada mu zan mu fada mu a wannan lokacin kuma a cikin wannan daulolin namu na Afirka haisu kana talabul mulki misal tijara yadda kam neman mulki ya zama kamar kasuwanci mai neman shi zai sa dukiyar shi ya zuba don bukatar shi ya kai zuwa ga bukatar shi ya san zai ha'inci da ya wuce iyaka wanda zai rama ya san zai rama in ya zo yana ta muku watsin kuɗi yana bada ya san cewa da kwai riba a gaba zai hudda kuɗin shi har ma ya wuce har ya wuce ma da iyaka asalahu allahu muluka nabi mannihi wa karamihi nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara yan uwa rika mutaba'a a rika bibiya duk wanda zai dauki karatu matukar yana gurin ne shi ma ya karanta gobe ya koya ma wani kyanta a ce duk littafin da ka karanta to in wani ya zo ya ce wani koya mini baka shaku ko daya baka dardarkin komi zaka iya koya mishi to wanda zai samu wannan sai wanda in ya dau karatu ya je gida yana mutaba'a shi ba dare ba rana al'ilmul bil muzakarati qama wartafa ilimi sai da muzakara yake tsayuwa ya meke amma matukar ka doka ne ka yadda to har abada mutum ba zai ya saurare shi dai a matsayin wa'azi amma ba zai iya koya ma wani ba musamman littattafai na wannan mutun na dalibul ilm matukar mutum bai mai da hankalin shi ba ya tsaya yake muraja'a yake mutaba'a su to wallahi irin karatu ne wanda mutum zai yi tayi yayi littafi kaza nayi kaza nayi kaza amma kuma an taho ba ya koya ba ko ɗaya daga ciki to kyanta a ce mutum in yayi littafi kaza babban alfaharin shi a ce zai iya koya ma kowa to wannan ku bata samuwa sai lokacin da kake karatun in ka mai da hankali kana mutaba'a shi yanzu wannan mun dauke shi mutum ya je ya tsaya bi shi bi dukka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya gobe ma ya ƙara maimaita saboda tikrari na karatu mun ga cikin wannan littafin wanda suke maimaita darasi ɗaya sau dubu wanda suke maimaita sahih bukhari sau sabka dubu duka me yasa kuma duk wata sabkar da zaka yi sai ka samu tabbacin cewa ka samu wata fa'ida ka samu wata fa'ida da can da harko biyawa ka ta harko baka same ta ba kuma wannan idan mutum ya kasance cikin manya-manyan mudawwalat littattafai wanda nake kullun yana tana da cewa suna da cikin manyan babban dauru wajen bani babban abin nan guziri tafsirin ibnu kasir na mushi sabka wajen uku daga farko har ƙarshe ko hamishi wannan bari daga bangon har zuwa ƙarshe ko bangon ma in ga wane ne da yi ta hakiki wane ne yi kaza wane ya yi kaza lokacin da koma ban ma san ba me jami'a haka nan abin nan a wannan ahkamul qur'an na ibn al-arabi saboda tsananin dadin shi littafi ne mai tsananin kima da dadi sauka ina ta ukun shi tafsirin qurtubi ya zo na bar shi na shiga tafsirin qurtubi na mushi sauka guda sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi haka wannan fatahul bari na alima to dukkan su mutun ya kasance yana mutaba'a da wannan ne mutun zai kasance ya samu takawimi a cikin ilimi kuma yadda kana iya koya ma wani in ka karanci ahadari masala in daga bakin shi ka tsaya baka yi ba gaba kawai ka tsaya a nan misali ne to gobe wani in ya zo ka koya mishi ahadarin nan ko safa ta ko baka koya mishi ba amma in ya zama na ci gaba ka yi da neman karatu to ahadarin ko da a ce ka yi nisa ka wuce marhala shi to gaba dalilin wancan na gaban sun buɗa maka kwakwalwa ta yadda wannan na bayan har abada ba kamance shi ba amma na in mutum ya saba ne ya saba da yin munazara yana wannan muzakara a cikin ilimi muhimmiya ce kada mu dau halin dauka da mun dauka mu aji mutum daga an dauka kawai bakin shi karatun nan anan gurin kayi mai wahala ka taso ka zo ka ba da lokacinka kuma sai zama na karamin abu wanda a gida ne a gado zaka yi shi gagara kana kwance ne ko zaka yi shi ita muzakara ko kai ɗaya ko da wani